بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرا سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga watan jumatar ula hijira shekara 445 wanda ya dace 24 ga watan 11 a darasi da ya gabata muna dai cikin suwata fata mun tsaya aya ta 43 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da hudu ta wannan sura su ta fati kayan na akwai tambaya uku wadda take da alaka da juna alaka ta maganar jana'iza ko gawa ta farko cewa yana ga idan aka wuce da gawa za ka ga wasu na tashi in suka ga gawa har ta wuce amma ya ga wani jami'in tsaro ya tara ma ga wani matsala ta tashi ya ga gawa shi ne ka ce hukumci ne masu asali akwai magana ruwa yi sai inganta kan haka wanda ya karanci ko shirari littayi na albani a kamun jana'iz ya kawo wannan matsala asali haka ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam iya zamne an wuce da gawa sai ya tashi suka tashi ya rasulullahi gawa bai huje cewa ya ce ya gawa ce ne mutuwa ce ke annabi ya tashi ko ta gawa ma zai tashi ke mai daga baya ya haka fataran wata ruwaya da shi albani ya kata sun kam da nais sai da na ali suna makwantai da biyu ne an aka gagawa a tashi kuma an hanzo da gawa ba a zama sai an ajiye gawa da irin misalolin sai sai da na ajiye ga wani a tsaye a makwantai an zo da gawa sai ce mai zamana zamana ya ki zamana ya ce an hana ce zamana an ƙari zan baka labari bayan an ƙari ce eh horkon al'amari a nan sallallahu alaihi wasallam an yi gagawa iya tashi mu ma muna tashi daga ba ya zama mu ma mun zama kenan wannan ya kwanta kenan farko ya baka amma daga baya annabi ya tashi kenan shi da wasu tashi shi kuma wannan jami'in tsaro iyawa aka ce gaiso su gaiso ce yau gawa sai masala ta addu'a an aka tsare binnewa ina za a fuskanta gabas za a fuskanta ko yara wani masala ce da albanin da mola ya kawo cikin alkamun hakamun janazi ya kawo masalar sallah a addu'a kan kabari a fuskanci al'ula to amma masalar kamar da aka fitawa ta bimbas aka usamin sun yi magana kan wannan masala cewa babu inda ya zo sahabbai mazana yana raye ko suna raye ba ta samun sahabbai ba sun yi tsawon sallah suna kalan kibla akan kabari wannan magana kalin kibla wani kalin ya kalin kibla amma ta sharadi ne ya kalin kibla kowa alaihi habai kullu da mutane zaman Allah suna hawlul qabr abinda ya tabbata kullu cewa suna zagayen kabari amma suna magana addu'a ta kalin kibla iya da muhimmanci magana kalin kibla daban ko ba makwantai ba amma a ce a makwantai za a yi sahur sallah ko aka ce kenan kibla kada kenan sahur sallah zai sahur zai sallah kenan kowa kama na sallah ne gaskiya na magana ya kata amma abin da wanda yake lazim ko zahiri haka fahimta shi maka wata Allah ka samu kenan babu sharadi ka kalli kibla abin da yake kun sabai su kun suna zakai kabari kowa ya mai addu'a Allahumma sallu ala musalli wannan shine magana kamar da musulmi haka haka bin ba kuma sai sun kace dole kan haka Allah wa ala sai masala zaka so dewa akan rikici balle tsakanin ahlu sunna a game da wanda ba ahlu sunna ba wajen wajen kabari a mai tozo wani zai ce a shahidi asali abin da ya kawo maganar ko ruwaya tabbatatta da sai sadin ali da nabi ke ce mishi la tasir kabarin mushrifan illa sawaitahu kakka bar kabarin mushrifan to an ta mushrifan illa sawaitahu ya ka daidaita shi su ka daidaitawa kenan kai tozo shi albani ta misali ba haka bace magana asali kamar da yanzu wannan wajen akwai suka yin tara ƙasa akan kabari ƙasa tun wai kana alama kabarin manya ne yanzu ma tana yi kabarin na ka mana kowane ne ya zo tara ƙasa ta musamman kaga abin tsaba abin tsoro wani gaya guda shi ne a wancan zamanin kabarin da suke ɗaga su yi ƙata kabari babba wannan annabi cewa kar ka bar kabari wanda yake sama shi ka ma ya ce man daka wata ya ka dinda tashi kenan ka rike shi kuma aka ya ko ya ka ruwa ta tamma cikin ya ka ruwa ya wata ke ta ya ta ko ta ruwa kuma bukhari ya ka ruwa ya ce ya kabar annabi sallama kabar manzo Allah musalliman annabi kabar manzo Allah kan shi iya da tuzu in ake yi haka annabi manzo Allah bai ruwa ta cikin bukhari kenan kabari da mai haka da mai tozo ba lagi bane ba sawaita hu a ce ba a yi libur a kawai su duka suke fata sawaita hu ya yi haya daidai kamar fila haka ba haka wani magana magana sawaita hu rage tsawon kabari ne shi ta kuma abin da aka hana a kabari ka a kasa da ba tashi ba shi ne suke a canza amma ba an ce ba kabari wai ya daidai wannan magana kawai ya bayani kanta ya kama sadori wadda ba haka wani ma'anar ta ba mutane ke ɗaukar abun ba haka bane ba hana ba yin tozo sai na manzan Allah ma haka aka mishi an mai tozo kenan ba tozo kabarin da ake anan kakkace ka ne ta targima ya ce ya shayi ba haka wani magana take ba ba wani laifi a bar shi musalliman amma kuma kai ka mai tarin ƙasa wadda take ba tashi ba ko dan abada manya ne Allahu a'ala sai za mu tashi aya ta 40 ta sura fatir bismillahir rahmanir rahim
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نا الله سبحانه وتعالى نا سند من زنشي صلى الله عليه وسلم يما كان ga masu butu cewa ko masu jayayya ko gardama kan bin gaskiya bin imanin da Allah subhanahu wataala yake jan hankalin su shan ba su yi bulagoro ba a wadannan surufin arab ba su yi ba yawo a cikin ƙasa wanda yawo su je da idan su fayan zuru kai fa kana a kawata da zini yaya ƙarshen al'ummomi masu hali irin nasu yaya Allah ya da su man labarin adawa samudawa muta fir'auna da irin su amana da irin dai al'ummomi wanda Allah ya hallakar da su tare da ma'ana ikin imani da annabawansu kuma wannan abin da yawa alamomi wuraren da yawa suna nan wanda an san su babu gardama wannan wurin al'umma kaza ce wadda aka hallaka wani ma ba mu gani ba akwai wurare da yawa irin misali mutanen lutsin da aka hallaka su irin samu dama gari ne musamman ma a yau ya kamar zaman gidan tarihi ne ma a saudiya iya nan in za ka je ana ta alama ana zuwa kamar zaman yawon bude ido masu yawo a cikin a cikin karkalla da wurare wuraren suna nan kuma gidajen suna nan to kenan nan ka je ka gani man ba su yawo ba suka ga yaya ƙarshen al'ummomi kayan su yanda Allah ya yi da su su ku waɗannan al'ummomi da suka gabata wa kanu ashadda minhum quwwa in ƙarhi ne sun yi su da an san da adawa hasan alfahari muna shaidar nuna kowa kasar jama'a waye matsalolin ƙarhi da tada dukiyar duka an adawa ƙarhi gashi kuma dukiyar gata komai sun mallaka haske ji da kai cewa wahi su to wannan kenan darasi ne ga ku yan baya ku duki darasi ga yan farko haka yi hudar da su isa da ji da kai sauransu ga yanda Allah ya gama su ga adawa nan dai ga samudawa nan wasu da tsawa wasu da iska wasu ruwa yadda Allah ya lafata al'ummomi daban-daban da hanyoyi iri-iri wanda Allah su ya ce wa makan Allah da yi jizo min shai fi samawa ce wala fi arata shi Allah ba abin da yake gagara Allah shi Allah ce gagara ba dau ba wani abu da yake gagara Allah a sama ko ƙasa a ce shi Allah bai min da yake so ko ma menene iya ƙarƙashin kudura ta Allah bawa ne mahalicci bawa ne na Allah da ƙarƙashin tasarrufin Allah Allah yanzu su inda ya soki da komi ko ma menene a sama ko ƙasa babu na gagar Allah haka nan ku yi hankali ku yi asara yace walakin yace wala fil aziz innahu kana innahu kana aliman qadira shi Allah masani ne ya san komi kuma qadira mai cikakken iko abin da su لكن أنا نجح حقلين ويهترع ولكدر سيقى يفرقوا سيقبع ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى نعم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
نعم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داء نعم cewa Allah subhanahu wataala na cewa inda har kina an ba dan rangwame rahama ta Allah ba inda har Allah zai kama mutane dalilin laifi to ma taraka ala zahriya min dabba da Allah ba wata dabba da zai bari duk wani mutum ya sama ƙasa ko da tsuntsu ne ko da ko da ƙwari ne inda har Allah zai kama mu da laifi to ba abin da saura sama ƙasa Allah zai halakar da komi dan wani na jama wani dalilin wani na jama wani Allah zai aiko da hukuma ko ta wuta ko ta wani bala'i ta tsawa har mara laifi ta shafa gaba daya da cikin bukhari mun kanta ruwa na sallallahu alaihi wasallam cewa gawa akwai mustana akwai mustarahu akwai wanda ya huta akwai wanda aka huta shi da cewa ya rasulullah wanda wanda ya huta ce wanda ya huta ma'ana mutumin mai imani ya huta da jarabar duniya da bala'i ya shiga rahama ta Allah to wanda aka huta da shi yace mutumin banza yace bayi sun huta da jarabar shi kai yace hatta da itace hatta dabbobi sun huta da jarabar shi domin ganin mai kenan nan kenan wani na jama wani bala'i dalilin laifin wasu na shawo har dabbobi ita har ita ce rushin ruwa ko rushin iya wata musiba da kenan saban allah bayi yakan yakan shahi hatta sauran halittu kenan shi ne inda har duk wannan kenan da take kama jarraba wani lokaci rushin ruwa wani lokaci wani iska wani lokaci kaza dai duk wannan rangwame ne so an kaɗan ne aka ɗan taɓawa amma inda har Allah zai kama mu da laifi ne to ba abin zai saura a saman ƙasa ne kuma kusan sare a nan dai nan ganin ba kaɗai a ci a ɗauko zana ko shan giya ko luwaɗi ko mori wani laifi guda Allah halakar da al'umma kan zana guda zana guda an halakar da al'umma a kan dalilin luwaɗi ga shi yau hamma na neman legalization a mara shi kamar ka'ida ce ma da zama to ba ma matsala ka'ida ce kuma taban gani ba a yau 'yan liwaɗin yau sun yi na da yawa 'yan liwaɗin da aka hallaka a garin sadum na mutane da bulu na yanzu ba ma gama su da yawa na yanzu ƙasashe da fata gasa nan kun ba wani bori ba komi za ba can da can gari guda ne da gari guda ne ba ƙasa da yawa ma gari guda ne kaɗai ake liwaɗi al'umma guda ce yanzu kuma al'ummomi ne wai da Allah ya bari ba cewa shi kenan kare bane ba ta kuma mana za ta banza ai a kare shi kenan a'a Allah ta tsaya ta lala manzon ake cewa inna la yuzil zalim hatta idan aka zo da nuflutu annabi kace Allah yana talala ga azalimi har lokacin da Allah ya dace kuma hukunci ba kenan talala da Allah ke yi bayi ba cewa ban an kare ba a komai bane ba iya nawa sun zara mun nawa suka zo suka tana saban Allah tana tayi ma da annaban Allah suka yi tayi sai fara shiga suka tayi tayi tun kafin musa kayan awon musa ke kafin ɗaya mutane da kashewa iya abin da ya ga dama musan ya zo hayan girma bai fasa ba musan ya zo da annabci ya shekar a gazabar namiji amma ya ci gaba da kashewa musan ya yi addu'a kuma allah ya labari ta ɗauki mutu ga wata kuma addu'a ku musa allah karba amma kai ɗaya firawun ya mutu eh bayan shekaru a kenan ta lala ba ta fitar kamar allah ya gafa da da haka kenan kan ku rudu ta lala ta allah Allah wannan kullum kenan rangwamen Allah ne ke barin mutane su yi su yi mai rabo ya tuba ya yi ɓanne ya ɓanne kayan a kama shi mai rabo ne kayan ko ya mutu ya tuba ya gyara ko ba ka Allah ya zama waliyin Allah yan wannawa an karci tarihi magabata waliyan Allah wani abu an musu shaida cewa cewa ne waliyan Allah in su fitar bin iyad irin su rabi ta adawiya da sauran malamai da magabata ka sana da yawa labarin su farko bai kyau ba kyau labarin su amma suka shiga layi suka tuba suka shiga layin bayan Allah ma waliyan Allah wanda kuma ake koyi da su ma bayan su sai sai Allah kenan kenan Allah haka Allah iya cika rahmat Allah ya rungume kenan Allah yana ma'ana iya rungume ga mutane amma inda har zai kama mu da laifin mutane to ba abin da sai sama kasa to walakin amma wai Allah yu'akhiruhum ne Allah ba bari bai shi kenan yana jinkirta musu ila ajalin musamman har ya zuwa wani ajali da ya ambata akwai wani a duniyar Allah zai kama shi a duniyar Allah zai mai hukuba shi wani kuma hema ya mutu wani ma kuma hela jira a duniya a bar shi kwakwa ƙarshen ajalin shi ne muku mutuwa ya mutu a cikin halin wani kuma sai ya ma je lahira Allah mai kama kama shi na azaba ke wani kenan Allah shi haka ya tsara kan shi iya jinkirta musu zuwa ga wani ajali da shi ya ambata kowa ya san lokacin da Allah mata na hukuma gare shi ko ya tuba ko Allah mai hukuma a duniya ko lahira da haka ya ce fa'iza ja ajalu in har ajalinsu kuma ya zo fa'in Allah ka na bi ibadi basira shi Allah game da bayan shi duk abin da suke yana ganiwa Allah ba irin mutumin ya kai mai rahoto ɗan adam ke buƙatar rahoto ila yin asiri a shi Allah duk abin da ake yana gani a gaban shi ake yi ba abin da ake a bayan shi sai wani ya kai mai rahoto kamar da wani ke bada misali wai da aka ce ba a wa Allah tsani an hana ma Allah tsani ya ce gada mummunan misali na adam wai ce ga misali da shugaban Najeriya yanzu ka je daga shugaban baban gida misali ke badawa ai ka ga waye ka ga waye ka wake shi ma Allah an bawa da wata wani shi baban gida ko shugaban Najeriya da bisa abin da ke kowa ya da ban tsaro ka ga shi Allah shi tsare shi maki kuma tsare shi aiki ba shi tsare shi aiki ba tsoro yake tsare shi aiki dan kan wani mugu ya zo kan kama shi da Allah Allah ta ba ba a ce mugu misali ba wani da masal ala haka suke marasa imani buga misali da Allah mummuna ba buga Allah wani misali kina takaice shi Allah iya gani ya san abin da kuma a gaban shi aiki kuma ba abin da yake boye mishi shi ce wannan muraqaba rishin muraqaba ta bawa rashin sanin haka yake sa bawa saban Allah za ka bawa mutum ne wallahi da yawa a mutum sakacin mutum duk saban Allah shi za ka gabe su ya ga mutane ya yi labe ko cikin duhun dare amma misali na mata ne ya ba da randevu ya ajiye mota a can ya sa a kafa ko cikin dare a wata unguwa ya sake unguwa ko ya bulaguro bai so a gan shi to dan wata Allah inda mai wannan tunanin me yasa eh mai ladewa bai san Allah a gaban kowa iya kewe kewen inda har akwai imani a kan shi wanda baka so wani mai kashi da wutsari wani ba bai ma komai ma ko yadda ko da kai bai iya hada komai ma baka so ya ganka inda har akwai imani a kan ka muraqaba wannan Allah yana ganin ganin da kake kika shiga nan mutukin tutare na daki ne kasa akan Allah na ganin ka kai ba kai ba kina ce rishin muraqaba sanin Allah ya sada kai shi ka ba wai ka saka dokar Allah Allah ba mu imani haka kenan Allah idan lokacin Allah game da bayan shi basira yana ganin komai mun shi karshen sota fatar yau kan sota ya bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ‘yan wannan magana mahi inganci iya ɗaya daga haruffofi da ake buɗa surori da alƙalbi irin alif lamim hamim sauransu akwai masu kawo cewa yasin sunan manzon Allah ne ta salama amma babu ruwaya ingantatta da ta kawo yasin sunan manzon Allah babu babu ruwa ingantatta ta manzon Allah a cikin sunan ta ko sunan yasin babu dan uwa idan muka ce yasin duk manyan mutane mu dai nan wanda ya tashi balle ɗan shekara hamsin sattan abin da ya gaba da gan ta yasin kurin kajun bala'i an sa ma sura an sa an ba amma an ka kan kajun kan bala'i kurin ka sa ma sura wani sura ba da ake yasin kurin wani bala'i ne zan ma yasin eh duk da yawa kun zai ranka bai so yanzu da qur'ani amma bai so da yasin sai yasin eh haka sai yasin bai rantsa ba dan wannan shine hadarin malamin tsubu miyagun malamin malamin tsubu suna ci qur'ani irin na bokaye to a cikin qur'ani babu sura ta shahara wadda ake aikin tsubu irin wannan sura akwai mai sarka akwai zabka saya ko wace ce iri iri da sun yi iri iri ce sun za maka sai zama ka san wanda ita za a hauka ta mutum ko a kashe mutum ko a wani wani wani saddabaru jinda ita suke duk wannan tahariki ne irin na yadda malaman alkitabu yahudawa suka lalace suke sihiri da littafin suka bata shi ne wani al'ummar shi ɗan yau da yau da su aka samu cikin wani al'umma malamai da na addini da suna musulmi amma suna surkun irin na yahudawa irin na yahudawa suke wani Allah ya zarge su kan haka kuma Allah ya kawo ta da masu yi Allah yana makari annabi Suleiman yana ce maka Suleiman lakin sai na kafaru Allah ce maka Suleiman Suleiman bai kafirta ba walakin shayatin na kafaru yu'alimun nas sir nan Allah ce Suleiman bai kafirta ba amma shedanu nan shedanin malumai ba ba da algadu ba a shedanin malumai ne Yahudawa su ne suka kafirce yu'alimun nas sir suke karantar da mutane sirri maimakon su koyi addini da su koya muku laƙani laƙani ga na haukatawa ga na kashewa ga na wani kurciya haka kuma aiki malamai karanta da addini da suke koyar da sihiri da alƙur'ani yan wannan abu ne sananne a wajen irin wannan malaman sun buta wani suna haɗari ne aiki ne na shirin yau da su suke irin na yahudawa amma ya sun bata zo ba don aibanta wani abu ko don ɓanna ko don wani laƙani babu duk wannan ake mai kuma da mai Allah shi da musu gaba daya kai da aka baka ka aje ya sun babu wani banna cikin ta ɗaya ne da cikin surorin alkur'ani mu gane da haka da kaga wani abu to wani kashi kuma cewa akwai labaru da yawa kan yasin kan karanta ta fadala kaza lada kaza ko ga matattu shi ma dinga ga wata ruwaya akan yasin duk wanda ya ga labarin karanta ta lada kaza ko na fatala ta musamman kan wani ko ga mamaci ko samun kaza ba ɗaya ne inganci ɓangaren ruwaya kudin ya sun ɗaya ce hama ce a sun ta ƙalibin ƙur'ani su ne zuciyar ƙur'ani duk wannan ya daga cikin abin da bai da inganta ba kudin ya sun zama duka sura ce daga cikin surorin alƙur'ani da girma kuma cewa bayan da yasin Allah ya da ya rantsuwa yi rantsuwa a kan mai Allah rantsuwa ya ce wani ƙura'anin hakim Allah rantsuwa da Allah da kanshi kuma ya rantse da alƙura'ani wani ƙura'anin hakim ya Allah ce rantsuwa da alƙura'ani tsararre mai hikima wani al'uhukam littafin da ba ɓanna gaba da baya na turba ta mamaye na jiwa na mai halki littafi na tsararre tsararre wanda ba a samun kuskure matsala kanshi gaba da baya har tashin kiyama wannan rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yi a kan mai Allah rantsuwa a kan tabbatar da manzanci ga nan sallallahu alaihi wasallam ta innaka laminal mursalin me shakka iya shakka wannan suka a Allah da kanshi rantsuwa cewa lalle kai innaka kuma laminal mursalin lalle kai Muhammad kana daga cikin manzannin Allah har sura ce mai muhimmancin gaske mai fadala amma mata an sata ake sharri Allah kiyaye Allah ce lalle kai kana daga cikin manzannin Allah kuma ala siratin mustaqim kana kan hanya mai kakatotar da Allah wani shaida ce daga Allah ga nan sallallahu alaihi wasallam tabbatar mai da manzanci da tabbatar da hanyar shi hanya ce ta mustaqim kuma abin da ya zo da shi tanzil al-azizur rahim shi na alqur'anin sarkake ne nawa na al-aziz ma Allah kenan mabuwayi ar-rahim mai jin kai shi ka tsaro littafi tsaro kan shaida ce ta annabci da manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kin suda ce mai girman gaske to nan zaka ce kaman menene manuwar aikowa aiken da sabkar da wannan littafi Allah ce litun da raqauman ma unzira aba'uhum fa hum kafirun Allah ka fada wanda ta yi ko aiko shi dan ka yi galgadi ga wasu mutane mutane da ma unzira aba'uhum ba a ma uwayensu ba galgadi shi yasa fa hum kafirun suna cikin rudu na rafkana ɗan wannan aya tana daga cikin mas'ala da malamai ke tattaunawa to idan ya zamanto ba a yi musu galgadi ba uwayensu kenan mutanen makka ake nihi a wannan zamani cewa in aka ce kuwa mutanen makka su ne ma'ana ana ni da su ne shi ana ni ahalar fatara ne akwai magana sannan na ahalar fatara bisu cikin wanda ake ma azaba amma kuna mu'azibin hatta na ba ta rasula bin min azaba sai mun aiko da manzanni wannan aya na kata kan kiran ba amma mutanen fatara azaba to haka ne me yasa nan sallallahu alaihi wasallama yayi magana da yawa daga cikin qurayshawa ya tabbatar da cewa ɗan wuta ne kafin yanzu kuma suka zo ɗan wannan iya buƙatar ai da dan gaskiya iya buƙatar akwai da yawa irin mutum suna zawa daga gehe mutum sai ya rude in ya zo dole a yi bayani na abin da ya zo ko da wata ran ta yi bukari za abu ne wuri ne mai rikicin gaske wanda yawa malamai balle ba na sunna ba suka kawo maganar bangaren neman wai suka malaman ahalus sunna dan anan yake zawa mas'alar menene mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wuta ga mutanen makka da yawa kuma sun zo kan shi misali ruwa imamu sun roto dan mu rike ko da mutum zai wani suka yayi magana mara kyau dan da suka ce ahlus sunna sun ce kaza a a magana ce rubutatta a wajen da ta tafi magabata cikin littafin da aka yi amincewa bayan qur'ani misali cikin sai musulmi bayan imam bukhari ruwayoyi sun zo wanda suke baka hukuncin mutanen maka manzo Allah ka haya zuwa musu hukuncin wuta ruwaya ta zo ta ji wani zo ta rasu da aina abi na babana haka ta rubuce mu ba wani shuba haka bayani yake sun sai musulmi aina abi na babana ita finna babanka ya wuta ita falamma kaffa lokacin da ya ba da baya rinta da awa annabi sai kira shi zo dawo ya ce ina abi wa baka finna babana na ka suna cikin wuta kaji ruwa ku ta ga sai musulmi haka yanzu sai musulmi ba mu iya gogewa sai ruwaya ta biyu cikin sai musulmi annan salama a buɗe maka ne an ce suka takwas ce ko ta hudabiya ce ya zo wani wuri tsakanin maka da madina inda babu sharfi ya suka ya duka a wurin iya kuka iya hawaye na tausayi da da mariya ya ce na roƙi uzinin ubangiji na yanzu in kawo ziyara ƙabarin babata fasta a zanen liyaban uzini ya ce wasu a zanto ana suka falamin uzini na roƙe shi in roƙa mata gafara Allah bai ban uzuri ba kun ji magana ko wannan shi ne maganar jamhurin magabata matsayin ma'aikun shi don suna cikin hannun fata an samu ruwaya wadda imam suyuti ya kata cewa an ta da uwaye sun yi imani illa bangaren hadisi bangaren sadari ruwa ya bata da tushe masa ta disney maudu wanda bai da maganar inganci wannan shi ne abinda ya zo to zai kama ga aya allah ta bima azaba ga mutane ya gwada mazo shi manzan bai zo ba wannan shi ne rikicin da ya kaga magana yan waɗannan shiga wannan mas'ala ba ta mu bace ba abu in ya zo ka faɗi yanzu ya zo ya nade abin ga abin da ya zo na makurin waɗi ne allah shi ake tilka umar da kalkalar da ma ta fasa da kuma na sabtu wannan shiga da kiba wannan uwa annabi da kaza suke ba namu bane ba abu ne da bai shahe ka ba kan ma ka shiga ba kanka wahala wata al'umma ce ta rige ta gabata in ne aka bata kai bai shahe ka ba kai ga wani aka aiko maka shi aka aiko maka kai imani da shi manzo ne na Allah daga Allah yake ka bi shi ka sau da kawa ba ta kan baban shi ba ko ɗiyan shi ko waye a shi aka ta kan gurin ka shiga wani wani rikici da shi ba ka kan ba kan wada wajen wani rikici amma abun tabbas akwai a rubuce kuma a littafin mai inganci abin yake shine wata ran wata abukar gumi rahimahullah ana karatu sai wani ko tambaya kasu su kun biyawa iyaye karatun gumbe nan ana da kakatun sayar bukari da ta gata malam mai makon wa na sallar salama ta yi baka ji a baki na ba ta ce mutu gaba gurin na ka yan uwa me ake ce mutanen faski na shi mutanen maka mai matsalai mutanen maka mai za ta babu cikin alfatara maka akwai manzo na allah annabi isma'il manzo yana allah akwai sako a makka ba cin alfatara illa abin da ya ji ma suka canza addinin da shirka da bid'a abin ya lalace gaba daya amma a garin akwai addini akwai manzanci akwai littafin akwai addinin Annabi Isma'il kinan ba shi da Annabi kinan bai wa mutanen Makka ba hukuncin alfatara inda wasu hukuncin alfatara kinan ba wasu hukuncin magana wuta wannan shine rikicin wannan mu dai namu abin da yake kuran kan mu shiga rikici me ya matsayin su an taba ta mu ne ga abin da ya zo a wajen da tafi na magabata abin da zama hadisi daga shi manzon da Allah ya ko ga abin labarin da ya bada kullum Allah wa alam me ta kullum me ta kan ya ta kan ga kullum ka ba ka farko ta kan kullum shi sai kenan ga wannan ga magana ga take kuma sai diba cikin wani wuraren ga abin da zaka rubuce na magabata kuma cewa shine ra'ayin jamhur kan wannan mas'ala sai akwai wani mas'alar mutanen fatara gobe kiyama shin duka ɗan wuta ne da su da ƙananan yara ɗaya mushirka sai mun cikin tafsirin shaka da masala na akwai ruwa kan maganar wanda saƙo bai zo mushi ba in har saƙo bai zo maka ba ko kuwa yaro ne ƙarami bai tashi bai shirka amma ɗan mushirki ne ɗan kawo ne an ce gobe kiyama a hilin kiyama Allah ka san wani kike musu ta jarraba wani imtihani zai alza musu umarni ku ta huta gaba daya wanda Allah ya kaddara ma cikin ilimin shi ko da ya rayu zai inda manzon zai imani ko da rayu zai imani duka su gaba daya sai su tafi su kama hanya zuwa wuta wanda Allah ya kaddara ma bai imani sai su ce a sai su abun je ba zan je wuta kaga wanda ya bi umarni wannan ya iya to suka ba umarnin zuwa wutan Allah ya sa a mai dusa kai sa aljanna ba suka zamna sai a tura su wutan kin ga za a jarrabawa wannan ta jarrabawa wajen tsira ta haka yana ce yaro dan ka wuri da wanda wajibi kai mashi ba haka gobe kiyama za a musu Allah wa shi hukuncin su kurum amma da na musulmi wanda yake dan musulmi ne kuma ya mutu kayan balaga shi wannan sai ya tabbata karara cewa shi dan aljanna an ce yaro karami wanda bai balaga baɗan musulmi gobe kiyama ba shi da wani matsala ku ne uwan kuki na matsala bai matsala ko ɗaya shi a hinin kiyama ma shi ko abin da ke nema kurin ya zai kai wani jira aljanna nema yake kurin kai wani aljanna nema shi zan waye sama a nafsa inda kasan da kan fata jira ta mutu tana yara ina sun mutu da jarabar duniya ba an haba Allah wallahi mutu da jarabar duniya falla ya huta jarabar duniya kame mata tare mama ba barka shi Allah barka shi ya huta jarabar duniya kuna aljanna ne kai ne baka da garanti sai shi zaka ce hatta a sallar gawa ta karamin yaro ba a mai alamaka dole warhamu alamaka bidu ba mishi annabi ce za ku yi addu'a ga uwayen shi uwayen shi kuma Allah gafarta mishi Allah ba ta kuli amma shi yaron ba wani shi magana alamaka bidu to ne ne ba ka da alamaka bidu ta ke nan yaro karamin bai matsa musulmi gurin shi ya da garin su da aljanna wannan shi ne abin da yake kan wannan masala Allah wa ala sai yanzu dai ke nan mun bayan mun ji haka Allah ya ce bayan ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum ghafilun dan kai galgadi ga mutanen da ba a ma uwayensu kenan galgadi suna cikin rudu to amma Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala لقد aktharihim.
حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Allah ya ce wannan mutane wanda ake musu kai mana aka azo zuwa gare su laqad haqqal qawlu ala aktharihim mahi yawa kalma ta azaba ta tabbata akan dewa akan mahi yawan domin me yasa kuma da ba su da imani na ce wasu bangare cikin al'ummar da ya isko wanda ba su yi imani ba da su ake kenan su wannan tabbas kalmar azaba ta tabbata domin ba su yi imani ba dalilin azaba dalilin rashin imaninsu ci gaba إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون
to ah, Allah ya ce inna ja'anna fi anaqim aghlala cewa kahinan wa kan mance da nasin qur'ani wa labarin annabi ibrahim alayhi salam ai shine uba annaba gaba da ko shugaba annaba ko amma nasin wa labarin uwa uwa baban shi ko annabi Allah ne ya ce a haka ban dade baban ibrahim Allah kun alaka ta shi kun imani shine alaka kowa ba wake da Allah kowa ba wake da Allah duk wanda bai bi imani da Allah ko mutai da Allah ba ruwan Allah dan wani jikan wani da baka imani kura kowa ba wani da Allah haka girman waye ko girman wane ne idan ba imani ko ba ruwan ka, Allah ba shi ba wani girman dan waye baban waye dan wane ne Allah ya ce wa'annan mutane inna ja'alna fi anaqima ghalala Allah ya siffanta maka halin mara imani wanda ba shi da ban imani Allah ce mun sanya hukumi a wuyansu na alghul abin za a gama hannu a ɗarbe kuma a sa a wuya haka ya ce fi anaqim kenan mun sa wannan abin ya ce ila al-azqan ya sa a wuya nan kuma ya tukare haba ila da tsari kenan ɗarmi nan dam tun daga hannu nan a wuya kuma ya saukare ya saukare hakan kaga mutum da aka san mutum ba nutsuwa mutum a wannan a wannan saukare kaga ba ba nutsuwa ne yace fa mu kuma hun ga sanan fa mu kuma hun kenan ga sanan sakai a dage an tu- nan wuya hukumi wuya da- da hannu wuya a ɗarme an daga habal kuma kai a sama ka san da ba mu nutsuwa ka san mutum tukuru haka suke an sa gul an ɗaya mai hannun an gama da wuya kuma hannun ya tokare haɓal domin kuma hun suna kai a sama kai a dage waje Allah min bayni aidihim sadda وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Allah ce waje Allah min bayni aidihim sadda wa mun khalfihim sadda mun sanya a gabansu wata toshiya da abin da yake hana su imani kenan gaba da baya an kare musu damar imani wanda babu ukubar da Allah zai ma bawa irin ta hana ka imani Eh, iyaka Allah gama da kai yace an sa musu gaba da baya an toshe babu imani gaba da baya fa gashenahum fum labsu muriye idan wajen su gani su lura babu shi ma eh babu gani ba ta ga mana ma ba ta ga aya ta Allah ba ta ga abin iman su imani haka Allah musu da haka irin wannan mutane wa sawa'un alaihim وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون na'am yace wa sawa'un alaihim wannan mutane duk ɗaya ne duk ɗaya ne a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ka musu galgadi baka musu galgadi ba ba sa imani nace wata jama'a ce sanan naka annabi kan kaka wahala akwai mutanen da Allah ya biya musu hukunci ba za su imani duk karewa jin kabar su dan haka ce innama tunzirhum إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم innama tunziru man ittaba'a dhikra kai wanda kake ma galgadi kuma ya amfane shi mutumin da ya imani wanda yake wani mai raman imani shine galgadin da ke ma amfani kwana wanda ya bi ya yi ya bi abu mana ya bi alqur'ani wa khashiyar rahman bil ghaib kuma ya ji tsoron Allah a fake nace iya dokan tsoron Allah ar-rahman a fake shin bai ga Allah bai imani da Allah sai ka doka kana a iya dokan tsoron Allah a fake wanda ko a ina ko shi kadai ne a wani wuri iya tsoron taka doka ta Allah duk wani hali mai imani ne ba wani zai kirba da imani iya tsoron Allah ko ba kowa kuma ya yi duk imani ba ga Allah mun Allah ba mun mun imani shi magana haka aka take dan haka mai wannan hali wanda ya imani alqur'ani ya ma'ana yin tsoron Allah a fake fa bashiru bi maghfiratin wa ajrin karim ka bashi albishir da samun gafara ta musamman daga Allah kuma da lada mai girma mai karanta shi gidan aljanna Allah ba mu shi
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
Allah ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktabu ma qaddamu wa athara Allah ke magana ta izza ta buwaya ba da shi da wani mani ba don kullum magana da akwai masu karin kiristoci in suna wani karatu za sun zuko na magana abu Allah iya ce mun ko a ƙur'anin Allah ce mu mun yi kaza shi waye ko shi ne sai ya sani ana ce ne ne ba haka bane ba wannan kuma kowa san sulubin ƙur'ani haka na duniya magana duniya magana ta tsira kuma ya ce ya ce mu zan haji ba ya ce taki nu shugaban kasa ko taki nu shi da waye shugaban kasa taki nu ko nu kaza nu mu ke ta shi ne ko shi ne ko a turanci ko a larabci haka su kalmar ta manya ta izza ta ta isa na da Allah kuma gaba daya kiran cewa na hannu mu bai kusanta shi da wani ne nu yake ce ya sun yi ne nu kuma shi da sai shi haka sun yi mutum guda wasu yanku ne shi da yi ne mace nu na kira maganar mu suna fanta izza da buwaya magana ta girma Allah ce mu ma'ana shi ne Allah ya ce mu muke raya matacce bayan mutuwa Allah kaɗai ke da ikon haka ba wata likitar duniya ba wani ɗan duniya da ke ramu baya kayan lahira a duniya Allah ba da bayi a mutu a tashi har isa alaihi salam kayan shi irin su lokacin uzair Allah a duniya ya gwada ta mutum ɗaya ta jama'a wasu mara alaƙa da jama'a ce guda gari guda Allah ta gaba da ba mutuwa ga isa da salam zai shiga barin mutum ya tashi ya addu'a gaban kowa tashi amma suka ce Allah ne kenan a duniya an yi an gani mutum an an mutu a tashi sannan ibrahim alaihi salam da yake abin da yake ce Allah ka fito da mata Allah ya yi mana Allah ya mutu amma abin da ke nema kaifiya ya yake ta da kira idan shi yace a rubutu ba ba kai imani ba ba to lakin walakin da tabbata kalbi Allah na imani amma dan in gani a gaba na karin tsuwa tabbaya ya rabu yarin da ka fito da mata Allah ba damu da kake da mata ce Allah ce aulau tu min ibrahim kai ba imani ne ce bala Allah na imani wallahi da ka bada kalbi Allah na roƙa ne a gwada min dan tsarin tsuwa aya gaba na na gani a cika da su guda hudu ka gama ka kace ka cakuda wuri guda sun mutu kuma an cakuda wuri guda kuma ka kira kowanne wani su ce tsawinsu da garma kan ma mai tsuntsu ne ne tsuntsu zai kira a gaban a gashi a kan tsuntsu za kira tsuntsu zai kira ya kira wannan kuma a gaban shi ya kallo ta abin da yake cikin tsokaci a wuri guda da wuri guda kuma ya kace ciki da su nan nan tibiri guda nan can guda can can guda kuma tsuntsu hudu ne a gama wuri guda aka takuda kuma aka yi aka yi tibiri hudu amma ana kallo wannan ya taso tak da gamu da nan wannan za su na nan wannan tsuntsun nashi da abin da cikin nashi da ta zai fito a gaban a gaban da wasu ga muri guda da abin da yake da wani tsuntsun da aka kiraya shi zai ga muri guda ya girgije abu sami zai girgije kuma tsuntsun da kuma a kira ɗaya shi ma ana kallo tsayin ya tsamo nan ya tsamo nan iya fito ta gama gaba ɗaya a gaban shi Allah na san kai mai guna kan kuma a gaban shi aka yi kenan Allah ya gwada man mutu a gaban a duniya Allah ya gwada iya iko komi kenan Allah shi yake da ikon tada ba mutuwa ya raya isa da salam sai dauki ma da ka dauka isa ya cibra cibra he da he he kaman gun gun tsuntsu haka sai ya busa ɓulmi zanda he busa he furr ta a gaban kowa tsuntsu ne kuma Allah ne bisa gaba na kenan a takaice magana raya ba mutuwa Allah bada mu bayi ta anan duniya kenan Allah ya ce mu muke raya matattu kuma wa nakatabu maqaddamu asara muna rubuta abinda suka yi a rayuwarsu wa asarahum da abinda suka bari bayan su ne kan da kai aikin da kai a rayuwarka ana sawa a mizaninka bayan ka mutu akwai aikin da za a rubuta cikin takardarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana idan idan adam ya mutu aikin shi ya yanke na ana ne aiki na alkhairi sai uku daga ciki akwai cewa ɗa na gari da ka bari iya ma addu'a ko ka ilimi ka karanta ko ka wata sadaka aikin alkhairi wanda bayan ka abin zai rika bunka wani ana magana ɓangaren alkhairi shi na ce uku za a rubuta cikin ma'auninka amma in ya cewa kaga tana hannun da yawa duk abin da ka sunanta duk abin da kawai duk banna ake bayan kana kama shiwa gidan giya kai gabari gidan mu da kai wani abu ne daban kai na banna bayan ka aiki aiki da shi duk abin da aka yi kana kama shiwa ko ɗiyan ka san gada su na da kai mana kana kama shiwa ne su kuma nasu sai san su san kai su ɗari ba da ba za a baka hamsin ba ba hamsin ba kowa sun na bashi kowa da ya bashi ba ta yana ba ka musa ba ta da haka magana mutum yin hankali da abu shi na yanar sadasar da ke magana cewa musan surutan haka na faru ajarwa wajen mana miliya duwan da sunna sunna ya aika aikata aikin kyakkyawa iya ladan shi da ladan wanda ya aikin habba a tashin kiyama bayan shi haka mugu aiki kai kai mugu aiki ka baka ladan shi da ladan duk wanda ya aiki irin wannan mummuna da kakai sunanta har tashin kiyama in wannan duk wani aikin alkhairi iya sai a nan garin ba san shi ba sai da iya fannin garin misali ba makaranta misali ba ba kan karantarwa ba kawai karantarwa duk da a shi abu ne mai kyau wani a nan garin misali wani kwatin misali nan misali karantar da mata da da muka taso a garin nan gaba ɗaya kaf kowa sani babu inda ake da makarantar mata ta musamman na mata a ne ko akwai sai da sunna wani iya daga cikin roman sunna fa'ida sunna cikin al'umma kowa sani duk wata tsohuwa ta sani ta san cewa babu karantar da addini sai ga matan malama ta mata janawa ba wallahi a ta mata janawa ta ba da yawa ba ruwansu kullum mata kullum ibada kullum ta ci a ba ta yi hora ta yi tuwo ta ci kullum ta na ya aljanna kullum tsari shi kullum haƙi mana kullum ba Allah bai haƙi ya mana yake da haƙi kullum haka aka samu taka kullum wanda ta kullum wanda ta wannan saboda suna kasa aka buɗe makarantun mata da suna sharri suna ƙarya kaza kaza kaza yake suka gare za a janye matan su ma suka bude a ƙarya suka zai janye yin da matan su su ma suka za kaza babu kuma suka suke haka wani wata sunna ce to wani kun suwa ne suka sunnanta wannan aiki na karantar da mata addinin su ko suwa yi Allah ta ko suwa yi suna da kamar shuhar tashin kiyama na misali wani jiwa na ganin haza ƙarara a nan garin duk da shekara hamsin sattin ya sa a nan garin ba ka taɓa ganin mafi jaji a kan titi kullum mutum ta sa ɗan mayayi ana ga abin da ke ciki ana ga wuyan ma ɗan mayayi sai ma shi ma wara wara abuwa sun zama da zaka da kansa saudiya mana mayayi ɗan mayayi da ma za a ɗan rataya wai wa a gari da kuma tuni miji ta ɗan ta yawa ta kashin ta a waje duka jikinta a waje kuma shi wa wani mata aliminta shi ne alama in ta yawa duk wani jini hadin suke yana ga babban ta a waje haka aka saba wuya a waje ajiyar biki ana cewa kayan gidan wani tana gwada sarka ana kayan gidan alhaji wani tana gwadawa haka suke bada ala ka hijabi duru mutumin banza ya jin haushi bai gani abin da ke ciki ba haka yanzu ya mata da suna zagi in nije ne a kashe su aiwa ne ne sai ga su wasu ganin abar su ma suka kuma suke yi kaga zo na duk mata farko nawa mata na ahlus sunna aka je hawa aka wasu lakanci a gari suka ji mure suka rike har malamin take a jihar an gansu in nije ne suka rike kaga kawai da ta zo da mata mata farko wallahi har tashin kiyama in da aka hijabi Allah ka saka wannan mata farko suna da kamar shi wani shi misali kenan kenan Allah ce muna rubuta abinda kuka yi a rayuwarku da abinda kuka yi baya ko alkhairi ko sharri za a rubuta ya ce wa kulle shi na asina fi mawabin koma mai yalla ce koma mai yalla ce marigamin ita da ke komiwa komi iya na alonu masu kin Allah ya ƙididdige komi ya rubuta komi kowa sa abin da yake yi da abin da kai ya kai sharri kai a rubuta ila ɗan uwa magana ɗa rama ta Allah ba ce ɗan kawai kuma san kamar dukiya waɗanda ya sha giya ya mori aka ba ruwanka da shanke shi ba ruwan ka tsanka sha giya ba kai ta ja ba sai dai ka koya ka koya mai shan giya kai koya mai shan giya ka bude gidan giya ka bari yau wannan kana ka mashi amma ka bar dukiya ta halaka sai ya gada sai ya lalace yake zuwa ka shan giya wallahi ba ruwan ka shi ta dama amma aikin alkhairi ne in ya aikata Allah kai mu baba shi ma ya halaka ba shi ba an bi ba nashi ne eh masallaci kan shi yawa eh makaranta kan shi yawa masha Allah kai mu baba wannan kuma Allah ya kai maka kenan ka gane kenan amma aikin mugu mugu aikin shi kashi hawa ba ruwan ka da abin ɗanka yana maza dukiyar ka dukiyar shi da ka mutu dukiyar ta koma da ɗanka kana mutuwa ta ƙare ta zama ta zuwa ne ba ka bace ba na kuma ta kabar dukiya ga ɗan arewa ne ya sakanci ya kaza ka wani ya gama yawo ana tada shi ana yawo ba ba tada shi ba ruwan shi da wani ba ruwan shi da shi kenan Allah ce wa naqatu ma qaddamu wa atharahum muna rubuta abin da suka yi a rayuwarsu da abin suka bari bayan su da gurabansu wa kullu shay'in ahsanahu fi imam mubin ko ma mai da mulki diddige ko mai yana rubuce a cikin al-mahfuz ina hatara ko mai Allah ya rubuta ina ganin ya kamata mu tsaya kan wannan aya Allah kai mu gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته